الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidu Da'wati wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin mai albarka na Sunan Abi Dawud yau muna goma sha takwas ga watan Zulqa'da hijira daga makka zuwa madina dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da shekara miladiya 2025 wannan shi ne darasinmu na 28 a cikin kitabun tahara kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shi ne waddaifu yanzu summa yarhalu zakira ما كان منك به يحدث سائله فاختر لنفسك ما تشاء فإنه لا شك بعدك في المجالس قائل ما ليك cewa baƙo yana sabka a wurinka ya koma yana mai tuna abin da kai masa kuma abin da kai masa nan shi zai ba da labari ga wanda ya tambaisa sai ma yake cewa فاختر لنفسك ما تشاء فإنه لا شك بعدك في المجالس قائل dan haka ka zaban ma kanka abinda kake so bakonka ya bada labari game da kai domin tabbas zai bada labarin abinda kai masa a wurin zama me wannan yake nunawa abinda yake nunawa shine kyautata ma bako ma'ana shi bako idan ya zo abinda ya gani da shi ne zai shaida ka shi yasa yake cewa to ka yi kokari ka kyautata ma bakon ta yanda in ka zo ta yanda in an tambaye sa game da kai zai maka shaida da kyaukyawa zai maka shaida ta alkhairi wanda kuma yin haka aiki ne da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe to ya girmama bakonsa girmama baki ɗabi'a ce ta annabawa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hal ataka hadithu dhaifu ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi qalu salama qala salamun qaumun munkarun faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin wannan maganar nuni ce zuwa ga yanda annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yake girman baki haka kuma shi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan idan ka girman bakonka za ka samu abubuwa guda uku na farko kai ka kyautata ma kanka domin bakon nan ko da yaushe zai gayi ka da alkhairi na biyu kuma ka yi koyi da sunna ta annabawa na uku kuma za ka samu lada domin ibada ce kai a rayuwata ta da'awa na yi balaguro mai yawa kuma a wurare da masu yawa na yi bakonta a wurare masu yawa amma a 'yan kwanakin nan wata bakunta da na yi na ji daɗinta sosai wanda kuma ina tsammanin ba zan ta umantawa da irinta ba abin da ya sa kuma wannan bakuntar ta yi tasiri a rayuwata shi ne wanda suka aje ne a matsayin bako samari ne matasa ko aure ba su da dalilin abin da suka yi na nuna jarumta da kuma ƙoƙarin taimakon addini yasa ba zan manta da wannan ba abin da yasa nace abin ya tsaya mini a rai shine kasancewar su matasa kamar yadda na gai kuma idan an ce matashi ko an ce matasa aka gansu ga taimakon al'amari na addini to za a yi musu tsammanin alkhairi kuma za a yi tsammanin nan gaba alkhairi domin hausawa ke cewa yara manyan gobe wasu matasa ne guda uku wanda za su iya kasancewa abin koyi ga sauran matasa da na zo mun haɗu ne da su ta hanyar kafafen sadarwa ta hanyar whatsapp da kuma facebook muka san juna dukkaninsu a 'yan garin buza ne da na zo na farko dai na same su ɗaliban ilimi ne ma'ana suna karatu an gane da kyau ko na biyu kuma 'yan kasuwa ne suna kasuwanci an gane da kyau ko kenan ɗaliban ilimi sannan kuma 'yan kasuwa abu na uku kuma ga son meke da suna son sunna ma'ana son taimaka ma meke da suna karatu na sunna to kun ga saurayin da ya haɗu da wannan abubuwan aiko ba ƙaramin alkhairi ya haɗa ba akwai wanda zaka ga ɗan kasuwa ne ba ruwan shi da karatu akwai wanda yana karatu amma kullum sai roƙo domin babu aiki to amma in ka haɗa biyu zaka ga rayuwarka ta yi albarka muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya ganar da matasanmu su tashi su yi ilimi kuma su su nemi kuɗi don taimakon addinin Allah idan ba a manta ba za mu tashi babun fi salati tuqamu wa lam ya'ti al-imam ina tsammani haka aka gaya min akan cewa nan zamu tashi babi mai bayani akan sallah da aka tayar wa lam ya'ti al-imam alhali kuma liman bai zo ba yantazirunahu qu'udan to za su jire shi a zamne abinda wannan babu yake nufi idan aka tayar da sallah liman bai zo ba to mutane ba za su yi tsaye ba suna jiran limamin ya zo a zamana za su yi su jira liman ya zo za mu ga hadisan da suka zo kuma me hikima da ta sa aka ce haka mali ce haddasana muslim ibn ibrahim wa musa ibn isma'il qala haddasana abanu an yahya an abdullahi bin abi qatada an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu idan aka tayar da sallah fala taqumu kada ku tashi hatta tarawni har sai kun ganni qala abu daud abu daud yace wa hakaza rawahu ayyub wa hajjajun as-sawaf haka ayyub ya rawaito sa da hajjaj an yahya daga yahya wa hisham dastawai qala kataba ilayya yahya yahya ya rubuta zuwa gare ni wa rawahu muawiyah ibn sallam wa ali ibn al-mubarak an yahya wa qala fi su kuma sun ce a cikin hadisin nasu hatta tarawni har sai in kun ganni wa alaikumus sakina kuma ina horonku da natsuwa حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا عيسى عن معمر عن يحيى بإسناده مثله ده إسناد شيء مكمنجن wancan hadisin qala sai dai shi a riwayar sai ya ce hatta tarawni kad kharajtu har sai in kun gana hoto قال أبو داود أبو داود يتي ولم يذكر قد خرجت شي بي أنبتي قد خرجت إلا معمر سيدي معمر شي كده يفدي يرويتو ده قد خرجت ورواه ابن عيينة عن معمر لم يقل فيه قد خرجت ده معمر شي ما بيتي قد خرجت حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد قال قال أبو أمر حاء وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد وهذا لفظه وان اللفظ سني عن الأوزائي دقى أوزائي عن الزهري دقى إمام الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة دقى أبو هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن كسنتي أنا تايد سلا قمنزن الله فيأخذ الناس مقامهم sai mutane su kama wuraren tsayuwarsu ma'ana wuraren da za su tsaya domin yin sallah kabla an ya hudan nabi sallallahu alaihi wasallam kamin shi manzon Allah ya zo ya tsaya a wurin da shi zai limancin wannan hadisin na ƙarshe kamar yana fassara dalilin da ya sa manzon Allah ya faɗi wannan maganar ce abinda ruwayoyin suke nuhi shine sahabbai sun kasance da an tayar da sallah suna tashi tsaitsaye kahin manzon Allah ya shigo kenan ko da manzon Allah yake shigowa cikin masallaci sai ya isko su tsaitsaye to a lokacin sai ya ce musu kada ku tashi sai in kun ganni ma'ana ko da an tayar da sallah ku zamna a zamni kada ku yi tsaitsaye sai in na zo na shiga gaba sannan ku tashi tsaye ban san ko an gane da kyau ba ashe wannan me yake nunawa baya dacewa rishin ladabi ne jiran limami tsaye an gane da kyau ko abin da yake dacewa shine ku zamna ku jira limamin ya shigo sannan sai ku tashi a tsaye da yawa daga cikin mutane suna haka akwai wanda rishin sani ne akwai wanda kuma ko an gaya musu su girman kai ba zai bari su yi haka ba kinan abinda sunna ta karantar limami ana jiran sani daga zamne ba ana tsaye ba ana waiwaye ya shigo ko bai shigo ba akwai wanda ma tsoki suke yi har yanzu liman bai shigo ba an gane da kyau ko wannan shi ne kenan in an samu yan takihi sai a ce ga Allah wani ya shige ba musalla wannan duka rishin ladabi ne malai ce haddasana husain ibn mu'az haddasana abdul a'la an humaydin qala sa'altu thabitan al-bunani na tambayi sabit al-bunani anir rajul yatakallamu ba'da ma tuqamu as-salatu game da mutunan da zai yi magana bayan an tayar da sallah fa haddathani an anas ibn malik sai ya bani labari daga anas dan malik qala yace uqimati as-salatu an tayar da sallah fa arada li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rajulun sai wani mutum ya gitto ma manzon Allah ma'ana wani mutum ya tare manzon Allah shine fa habasahu ya tare manzon Allah yana masa hira ba'da ma uqimati as-salatu bayan an tayar da sallah abinda wannan hadisi yake nuhi shine idan aka tayar da sallah sai wata bukata ta kama limami na iya saurari wani mutum da ya zo tambaya ko kuma wata bukata za a jira ba za a ce ba a sa wani domin sahabbai haka suke yi manzon Allah an tayar da sallah ya zo zai shiga gaba sai ga wani mutum ya zo yana tambaya a wata riwayar ma sai da ya ja manzon Allah suka shiga kwana suka shiga lungu ya bijiro ma manzon Allah da bukatocinsa manzon Allah ya ba sa amsar tambayoyinsa sannan ya shigo aka ci gaba da sallah kenan wannan ke nuna ba laihi bane dan an tayar da sallah liman ya tsaya yana wasu abu wanda suke da wata maslaha amma banza banza liman an tada sallah ya tsaya bakin kofar masallaci yana hira wadda ba ta da ma'ana wannan kuskure ne ga limami amma wannan kun ba shi zai samu yi masa rashin ladabi ba malice haddasana ahmad ibn ali ali ibn suwaid bin manjuf as-sadusi haddasana aun ibn kahmash kahmas an abihi kahmas qala qumna ila as-salati biminan mun tashi zuwa sallah amina wal imam lam yakhruj alhali limam bai hito ba faƙa'ada ba'aduna sai wasu mu suka zamna suna shirin liman ya hutu faƙala li shaikhun min ahlil kufa sai wani mutum daga cikin mutanen kufa wani lattizo daga cikin mutanen kufa ya ce mini ma yi ka me yasa ka zamna kultu na ce ibnu buraida wani hadisi da na shi daga ibnu buraida shi yasa na zamna ban yi tsaye ba ina shirin liman ƙala ya ce haza sumud ibn buraida ya ce irin wannan tsayuwar ta kamin liman ya zo ana jiransa da tsaye ya ce shi ake ce ma asumud abinda ake ce ma asumud shine daskara kamar mutum ya tsaya tsaye kamar mai ake cewa kamar hadawa an gane ko ko kuma kamar sojoji da aka sa tsaro na kowa to irin wannan shi ake ce ma asumud to ya ce wannan asumud ne فقال لي الشيخ سيشي وانا التي زنيتي مني حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال كنا نقوم في الصفوف منكسن تيمنا ينسي أتكين سهو على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أزامن من ظن الله طويلا سيوا مي مينيسة معنا مناجمة وأسي قبل أن يكبر كاهم من ظن الله يزو أي كبر الحرمة تسلى وقال kuma manzon Allah yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikunsa yusalluna alal ladina yaluna sufufal uwala lalle Allah da manzo suna yin addu'a ga waɗanda yaluna ayyakumuna suke tsayuwa a cikin sahu na farko wa ma min khatwatin ahabba ila Allah kuma babu wata taka da Allah ya hiso min khatwatin yamshiha daga wata taka da mutum zai yi ya silu biha soffan don ya sada wani sahu da aka katse kenan yana daga cikin abin da allah yake so ka ga wani gurbi a cikin sahu ka yi tahiya don saboda ka cike wannan gurbin na sahu wannan tahiyar kawai da kai ita ma wata falala ce mai zaman kanta kun ga saɓanin yanzu yadda ake za ka ga ana jama'a a cika sahu amma mutane suna kallo sai dai ka ce wani wane wuce wane wuce wanda shi ake ce ma al'isaru fil qurabi ma'ana a wajen aikin alkhairi ka gabatar da wani malamai suka ce al'isaru bil qurbi makruhun makruhi ne gabatar da wani a wajen me yake da suna a wajen aikin alkhairi ma'ana duk abunda kowanne ana so yi kokari yayi na ibada sai ka yasa kasance kana ja baya kana tura wani to kayi makruhi kayi abin da ba a so ban san ko an gane da kyau ba sahu bai cika ba ana a cika sahu sai kana wane wuce a wane wuce abin da kai makruhi ne ba ka yi zunubi ba amma me yake da suna kayi makanka asara da kai kamata ka wuce an gane da kyau ko inda ake gabatar da wani akan kai shine abin da yake na al'amarin duniya wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa hada fil mubahat amma fi ma ya ta'allaku bil qurbi la ithara fi dhalik wannan shine kenan a takeice wannan hadisin wannan gabar ta karshe ta inganta amma gabar ta sama bata inganta ba na cewa sahabbai suna jiran manzon Allah a tsaye-tsaye a cikin sahu wannan bai inganta ba ya saba ma ruwayoyin da muka gani zamnawa suke yi a farko tsayen suke yi daga baya manzon Allah ya musu magana sai kasance a zamne suke sai manzon Allah ya shigo a masallaci ya shiga gaba sannan su yi tsaye su tashi malici haddasana musaddadun haddasana abdul warisi an abdul aziz bin suhaibin an anasin qala uqimati salatu an tayar da sallah wa rasulullah sallallahu alaihi wa sallama najiyun alhali manzon Allah najiyun ayyu naji alhali manzon Allah yana ganawa da wani fi janibil masjid a ɓangaren masallaci fama kama ila salati sai bai tsayu ba zuwa ga sallah hatta namal qaumu har sai da ma mutane suka yi kwana kinan ya nuna sallar isha'i ce kinan za a tayar da sallah sai manzo Allah ya shiga ganawa da wani suka jima suna magana har sai da ma kwana ya dauke su to amma kun ga inda sallar magriba ce manzo Allah zai haka a a saboda ita lokacin da rana ta faɗi ne yawa lokacin ta takaitacce ne amma sallar isha'i da yake lokacin tana da tsawo shi yasa manzo Allah sai da ya ma kare biyan bukatar shi sannan ya zo aka yi sallar wanda suka yi kwana suka falka masu arwalla suka yi wanda suka ci gaba suka ci gaba ba su sake arwalla ba مالك حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تقام الصلاة في المسجد manzo Allah ya kasance lokacin da ake tayar da sallah a masallaci idan ra'ahum qalilan jalasa idan ya gansu yan kaɗan sai ya zamna lam yusalli ba zai tashi ayi sallar ba wa idan ra'ahum jama'atan idan ya gansu kuma sun taru sun cika masallaci sallah a lokacin sai ya tashi ayi sallah حدثنا عبد الله بن إسحاق أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع بن جبير عن أبي مسعود الزرقي عن علي بن أبي طالب مثل ذلك دقى أبي طالب أن سامو مكة من جوانا حديث سيدي حديث بي إنغانتا با أنغاني دكيوكو amma wani bangare nasa ya inganta shine idan sallar isha'i ce manzon Allah yana haka shi wannan hadisi ingantacce ya tabbata idara ahu mujtama'u muke da suna ajjala ajjala wa idara ahum muke da suna ta'akharu akhara idan yaga mutane sun yi saurin zuwa sai ai saurin yin isha'in idan yaga kun mutane sun shinkirta shi ma sai ya shinkirta sallar isha'i kawai amma sauran sallolin da lokacin yayi yana yin su wannan shine kenan a takaicen uwa masu girma abinda wannan hadisan gaba ɗaya suke nunawa shine baya dacewa jiran liman daga tsaye idan ka zo a masallaci liman bai zo ba to zamnawa ya kamata kai in ma ka yi sallah ta tahiyyatul masjid ko kuma ka yi me ko kuma ka zamna in kaga lokacin baya isa ka yi nafilan kana iya kuma koda ka san lokacin baya isa ka fara nafilan in limamin ya zo sai ka me sai ka katse nafilar an gane da kyau ko amma dai tsaye dangalgal ana jiran liman ya zo wannan kuskure ne yana da kyau ai kokari a gyara wannan kuskuren wannan shine kinan wallahu ta'ala a'lam mali ce babun fi tashdidi fi tarkil jama'a babin da yazo game da tsanantawar da aka yi game da barin sallah a cikin jami'i ma'ana wannan hadisai ne za su zo wanda suke nuna tsanantawar da manzon Allah yayi game da barin sallah ko masu barin sallah a cikin jam'i malici haddasana ahmad ibn yunus haddasana za'idatu haddasana sa'ib ibn hubaysh an ma'dan ibn abi talha al-ya'muri an abi darda qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul abu darda yace naji manzon Allah yana cewa ma min thalathatin fi qaryatin babu wasu mutane guda uku da suke a cikin wata alƙarya wala badwin ko kuma wani daji ma'ana wani ƙauye ko wani daji la tuqamu fihimus salatu alhali ba a tayar da sallah a garin ko a dajin ko a ƙauyen ko mutanen sun yi uku illa kadista wadda alaihimu shaitanu face shaidan ya ci galaba a kansu an gane ko shine istahwada istahwada alaihimu shaitanu fa ansahum zikrallah ay galaba alaihimu shaitan kinan duk mutanen da suka wuce uku a gari ko a wuri ko a ƙauye ko a daji ba su tsayar da sallah su yi ta a tare a cikin jami'i to sai shaidan ya ci galaba a kansu fa'alaika bil jama'a sai manzon Allah ya ce don haka ina horonka da kula da jama'a ma'ana ko da yaushe ka kasance tare da jama'a a wajen sallah da sauran al'amura na duniya fa inna ma ya'kulu dhi'bu alqasiya domin kura tana cin dabbar da ta keɓance kanta ne alqasiya ai ashadha allati tarakat ikhwanaha ita ce dabbar da ta bar ‘yan uwanta misalin kura idan ta zo a wajen garken akuyai ba ta shiga kai tsaye ta far musu gaba ɗai don tsoro take yi amma da gudar za ta koma gehe to da tana iya tabi wannan gudar don ta kama ta me ya jayo aka kama ta rabuwa da me rabuwa da jami'i ko hausa ke cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi to wannan shine kenan a takaice kowa ya bar sallah a cikin jami'i to sallar tami to sallar tami ta bar shi ko wannan shine kenan na'am malici haddathana usman ibn kenan dai wannan hadisi na nuna yana daga cikin abin da yake jawo shedan ya samu galaba a kanka wasa da sallah a cikin jami'i shine abin da wannan hadisi yake nuhi حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة حقيقة ناي نير إن يؤمرني دا أتايا دا سلا كنو إن يؤمرني دا أتايا دا سلا شيني أن آمر بالصلاة فتقام ناي نير إن يؤمرني دا أتايا دا سلا ثم آمر رجلا سنسي أمر شواني متون فيصلي بالناس sai ya ma mutane sallah summa an talika sannan ni in tai ma'iya bi rijalin tare da ni wasu mazaje ma'ahum huzamun min hatabin tare da su akwai kanun itace ila qaumin muje zuwa ga wasu mutane la yashhaduna salata wanda ba sa halartar sallah a cikin jam'i fa uharriqa alaihim buyutahum bin nari sai in kone musu gidajensu da wuta حدثنا النفيلي حدثنا أبو المليح حدثني يزيد بن يزيد حدثني يزيد بن الأصم سمعت أبا هريرة يتي ناجي أبو هريرة يقول يناتيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتيتي حقيقة ناينير da in umurci yarana fa yajma'u huzaman min hatabin sai su tattara wasu itace kanun itace shine huzam shine kanun hatab shine itace kenan su tattara kanun itace sun ma'ati ya kauman sannan sai in zo ma wasu mutane yusalluna fi buyutihim da suke sallah a cikin gidajensu wai ba ba su sallah ba a'a sallar ina suke yin ta a gidajensu suke yi laisat bihim illa alhali kuma babu wata illa tattare da su fa'uharriku alaihim sai in ƙone su da wannan wutar ƙultu li yazid ibn al-asam na ce ma yazid ibn al-asam ya aba aufin ya kai abu auf aljumu'ata ana aw ghayraha wai manzon Allah yana nuhin sallar juma'a ko kuma wadda ba ma juma'a ba qala summata udhunaya sai yace kunnuwa na sun kurumce illam akun sami'tu aba huraira idan ban kasance na ji abu huraira ba ya athiruhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito sa daga manzon Allah ma zakara jumu'atan bai ambaci jumu'a ba wala ghairaha ko wanda ba ita ba abin da yake nihi da kunnuwa ta kunnuwa na sun kurumce abin da yake nihi kaman kalima ce da suke faɗi na ƙarfafa maganar su yace in zamanto kurma in dai ba na ji ba na ji Abu Huraira yana faɗin wannan ba kuma bai ce Juma'a bai ce wanda ba Juma'a ba kenan yana nufin kowace me kowace sallah wannan hadisi ruwayoyin guda biyu asalinsa an ƙare sallah ne an gane ko sai manzon Allah ya ga bai ga wasu mutane daga cikin wanda ya sani ba a masallaci an gane da kyau ko sai ran shi ya ɓace ya ce na yi niyyar in tayar da sallah ma'ana in sa a tada sallah in sa wani ya bayar da sallah ni kuma sai in koma in sha baya da ni da wasu daga cikin yarana da itace mu je gidajen wanda ba su sallah a cikin jam'i suna sallah a gida mu kone gidajensu a wata riwayar sai manzon Allah ya ce ba dan ɗiyansu ba da kuma matansu su da ba dole bane su je mi je masallaci kenan ba don 'yan yara ba da mata da na yi niyyar in je duk wanda suke sallah a cikin gidajensu ba su zuwa masallaci in kone gidajen nasu wannan hadisin me yake nunawa yana nuna duk tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah yake siffanta mun da shi cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim Allah da kansa yake siffanta manzon Allah da cewa game da mumunai mai tausayi ne amma duk da wai tausayin nan nasa yana ganin zai iya kone gidan wanda baya zuwa a ina baya zuwa a masallaci ya sallah ka san ko abin yayi ne abin yayi muni wannan hadisin da shi malamai suka buga suka hiddo ka'ida da suke cewa suke cewa la uqubata illa fi tarki wajibin aw iqtirafi manhi babu uquba sai a cikin abunda yake haramun ne in an yi sa ko kuma barin abin da yake dole ma'ana asali a addini da kaji an ce za a ma mutum azaba dalilin wani abu da ya bari to yana nuna wannan abun wajibi ne ya yi sa ko kuma ya yi wani abu aka ce za a masa azaba to yana nuna wannan abin da yi menene babban laihi ne haramun ne ba san ko an gane da kyau ba wannan shine kenan kenan wannan hadisin karara hujja ce akan cewa sallah a cikin jam'i dole ce barin sallah a cikin jam'i ɗaya ne daga cikin manya-manyan laihuka Allah ya kare mu مالك حدثنا هارون بن عباد الأزدي حدثنا وكيء عن المسعودي عن علي بن الأكمر عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال دق عبد الله بن مسعود ياتي حافظوا على هؤلاء الصلوات الخمس كوكياي وإن صلولين غدابير حيث ينادى بهن إن أكي كيرانسو ku kiyaye wannan sallolin guda biyar inda ake kiransu ina ne ake kiransu masallaci fa innahunna min sunanil huda domin su wannan sallolin suna daga cikin sunanul huda me ma'anar sunanul huda shine hanyoyi na shari'a wa inna allaha shar'a li nabiyhi sallallahu alaihi wa sallam sunanal huda kuma lallai Allah ya shar'anta ma annabinsa hanyoyi na shirya ma'ana ya nuna ma annabinsa hanyoyi na shirya wala kadra aituna kuma hakika na samu kanmu ko na ga kanmu wa ma ya takhallafu anha babu wanda yake barin sallah a cikin jam'i illa munafiqun sai munafiki bayyunin nifaq wanda mina huccinsa ya bayyana ma'ana ibn mas'ud ne yake bayani yace su a zamanin su babu wanda yake barin sallah a cikin jam'i in ba munafiki ba kuma wanda yake munahucin sama ya bayyana to ina ma ga wanda munahucin nasa bai bayyana ba wala qadra aituna yace kuma hakika naga kanmu wa innar rajula la yuhada bainar rajulaini mutum ana jansa ana dokosa a tsakanin mutum mazaje guda biyu ma'ana mutum ne bai da lahiya bai iya tahiya sai mutane guda biyu su dora sa akan kahudinsu su jawo sa hatta yi kama fi soffi har sai an daidaita sa a cikin sahu don kwaɗayin mi don kwaɗayin sahu na farko da kuma kwaɗayin sallah a cikin jam'i ba su da lahiya amma sai su sa dole sai an ɗoko su an kawo su a ina an kawo su a masallaci walau sallaitum fi buyutikum da a ce za ku yi sallah a cikin gidajenku wa taraktum masajidakum ku bar masallacin nan ku taraktum sunnata nabiyikum sallallahu alaihi wasallam to kun bar sunnar annabinku walau taraktum sunnata nabiyikum kuma da a ce kun bar sunnan annabinku lakafartum da kun kafirce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ya kai makura a wajen kwadaitarwa game da ni game da sallah a cikin jami'i duk wanda yake kula da sallah a cikin jami'i wallahi da yardan Allah ba zai taɓa yin mummunan ƙarshe ba domin alƙawali ne Allah ya yi saba'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zillu daga cikin sai manzon Allah ya ce wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid da mutumin da zuciyarsa tara ta da masallacin ne waye wanda zuciya ta tara sai da masallacin ne shine wanda da lokacin sallah ya shi in ba ya ga ya zo masallaci ya yi sallah ba hankalinsa ba zai yi ba ba zai kwanta ba wannan shine wanda zuciyarsa take rataye da masallaci idan kuma mata ne su kuma su ne wanda da sun yi kiran sallah domin mata akwai matsala bangaren mata mata aza suke su tunda ba a zuwa masallaci sai lokacin da ta ga dama za ta yi sallah kamar yadda da an yi kiran sallah dole namiji je masallaci yayi to ke ma haka da an yi kiran sallah dole ki ne ki yi kokari ki arwalla ke ki sallah a masallacin ki na gida wannan shi da kenan duk wanda yake kula da sallah a cikin jami'i ba zai taba yin mummunan karshe ba Allah ka datar da mu da kyakkyawan karshe mala yace haddathana qutaybatu haddathana jarir an abi janabin an maghra'a al-abdi عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال دقى ابن عباس ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce man sami'a almunada duk wanda ya ji mai kiran sallah an gane da kyau ko falam yamna'hu min ittiba'ihi udhrun babu kuma abun da ya hana ya bi mai kiran sallan nan me ma'anan ya bisa ya je inda ya ji an kira sallan dan yayi ne dan yayi sallan ba abu ba wani uzuri da ya hana sa ya bi mai kiran sallan nan qalu sai sahabbai suka ce wa mal uzru menene wannan uzurin da kace qala sai ce khawfun aw maradun an gane da kyau ko tsoro ko kuma rashin lahiya shine uzurin da nake mihi to ga sauran magana duk wanda yi haka lam tuqbal minhu salatu allati salla ba za a karbar masa wannan sallar da ya sallace ta ba ba inda inda aka yi kiran sallan ba ko kuma ba a lokacin da aka yi kiran sallan ba qala abu daud abu daud yace rawa an maghra'a abu ishaq maghra ya rawaito daga abu ishaq wannan hadisin wannan hadisin ingantacce ne duna jumlatul uzur banda jumla ta uzuri wa bilafsi wala sala da kuma lafazin meke da suna wala sala a takaice dai wannan hadisin ya inganta amma wanda ya inganta shine ba a ma kawo uzuri ba duk wanda ya ji kiran sallah sai ya ƙi tahiya ya ji ya yi wannan sallar har lokacin sallar ya wuce to ba za a karɓi masa wannan sallar ba ko ya yi ta ban san ko an gane da kyau ba wannan ita ce ma wai riwaya da ta inganta to kun shi riwayar da ma bata inganta ba ita ce ma aka kawo zancen me aka kawo zancen uzuri wannan shine kenan wannan duka tsoratarwa ne akan me akan wasa da da yin sallah a cikin lokacinta wannan hadisi dalili ne akan ka'ida ta malumin fiqh da suke cewa al-ibadatul mu'akkatatu bi waqtin tafutu bi fawati waqtiha illa min uzrin duk ibadar da Allah ya hukunta ga lokacin da za a yin ta to in lokacin nata ya wuce to Allah baya son ibadar ko an yi ta sai da uzuri an gane da kyau ko daga cikin uzurin shine misali tsoro da mutum yake yi in aka ce tsoro misali a anguwarku akwai yan washi kana tsoron in ka hota sallar asuba tsoro kuma mai ƙarfi wa an gane ko ba abin da can ba a rasa bane ake samu sai ka kawasa zuwa daga cikin tsoro shine wanda ake biya bashi ka san in ka zo sallar asuba ta yau ko kuma sallar isha'i za ku haɗu da wane yana biyar ka bashi an gane da kyau ko kuma zai iya shaƙaƙa sai ka biya shi bashi to a wani lokacin malamai suka ce ya halatta ka tsaya gida ko ka sake masallaci an gane da kyau ko bashi babban bala'i ne suka ce addainu mai yake da suna mazallatun bin nahari hammun bin laili wa mazallatun bin nahar hammun bin laili wa mazallatun bin nahar shi bashi da rana da dare duka cikin matsala mutum yake yana da shi da dare damuwa ta sha maka kai yaushe za ka samu kuɗin da za ka biya bashi amma sai mutunan kirki in mutunan banza ne ina ruwan shi da ana biya shi bashi masu cewa bushe dan hoko zan biya su ina ruwansu da sun ɗauki bashi domin wanda kaga ya damu da bashi ya damu da menene ya damu da lahirar shi ne don mutuwa da bashi yana daga cikin abin da yake jawo azaban kabari in ba a biya bashin ba suka ce damuwa ce da dare sannan kuma kaskanci ne da rana inda kana tsoron kana gudun ka biyo a wajen mai biyar ka bashin a takaice dai uwa masu girma wannan hadisin yana nuna duk wanda ya salla ba a lokacinta ba babu wani uzuri to sallar Allah baya son ta na kuma dole sai yayi sallar an gane ko na'am حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن أم مكتوم يا تنبي من الله سيتي يا رسول الله يا مائكين الله inni rajulun dariral basar darirul basar ni mutum ne mai hwama da matsalan ido matsalan gani an gane ko shine darir wanda yake hwama da matsalan gani shasi'ud dar an gane ko ai ba'idud dar gidana mai nisa ne ma'ana gidana yana da nisa da masallaci wali qa'idun la yula'imuni kuma ina da ɗan jagora wanda bai dace da ni ba ma'ana ina da mai jawo ne ka ne masallaci sai dai yake da suna shirirtacce ne ɗan sharholiya ne kamin ya zo ya ja ni akwai wahala wataran ma yana kaɗa ne a cikin rami an gane ko duk shi ne ma'anin liƙa'idun layu la'imu ne ina da ɗan jagora wanda bai dace da ni ba baya min abin da ya dace fahalli ruksatun an usalli ya fi baiti har za a min rahusa ta in yi sallah a gidana qala sai manzon Allah ya ce masa hal tasma'un nida har kana jin kiran sallah qala na'am yace eh qala la ajidu laka rukhsatan sai manzon Allah ya ce masa bazan samun maka wani sauki ba حدثنا هارون بن زيد زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن أم مكتوم قال يا رسول الله ابن أم مكتوم يتي يا مأيكين الله إن المدينة كثيرة الهوام للي مكة للي مدينة تنا ديوان الهوام الهوام سوني قواري ما سدهي سوني الهوام كمان كمان مي yawo maciji da kunama su ne alhawam na maciji da kunama da kuma mi takwasara za kuma lawa khaira aha da kuma mi in ga hausa ta ko jami'i ne ko akwai su kumarci duk suna ciki aha to takwasara ita da banci ai ko yawa dama tsiri ko dama tsiri anya yana da dahi yau ha yana cizo ko dama tsiri yana cizo yan yamai ba su ma san mai adda matsiri ba zai to hansi na aza wani ya ce hansi da zai to wannan su ne alhawam da larabci ƙananan dabbobi masu dahi kenan madina gari ne mai ƙananan dabbobi masu dahi su ne su maciji da kunama wasu ba da kuma asiba asiba su ne dabbobi masu zaga an gane ko kura da zaki wannan su ai manya ma ne mu kawo na kusa-kusa kare an gane da kyau ko duk suna ciki su dila duk suna ciki gahiya jazakumullahu khairan gahiya ma tana daga ciki an gane da kyau ko wannan su ne kenan amma a nan ana nuhin waɗanda suke hatta horautar mutane gahiya ai ba ta horautar mutum ko sai in tura ta kai bango a wannan lokacin tana yi cije ka tana cizo da gahiya duk wannan sai in tura ta kai bango faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce a tasma'u hayya ala sala hayya ala alfala har kana jin hayya ala sala hayya ala alfala sai ya ce e sai manzo Allah ya ce fahayya hala fahayya hala ai fata'al idan to dole sai ka zo qala abu daud abu daud ya ce wa kadha rawahu al-qasim al-jarmi an sufyan laysa fi hadisihi hayya hala daga hadisin sufyan shi babu hayya hala a takeice wannan ruwayoyin guda biyu abdullahi ibn ummi maktum ne ya zo makaho ya ce ya manzon Allah ya zano matsalolinsa gidansa na da nisa a wata riwaya ne ce kuma a hanya ta ta zuwa masallaci akwai ɗan ƙaramin gebe ma'ana in aka yi ruwa akwai ramu da suke cika da ruwa da kaza da kaza kuma ba ni da jagora tsayayye zan iya in yi sallah a gida manzo Allah ya ce masa eh ba matsala je kai yana juyawa sai manzon Allah ya ce masa kana jin kiran sallah in an yi kiran sallah kana jin hayya al-salah hayya al-falah yace eh sai manzo Allah yace to dole sai ka karba a wata riwayar fa ajib to dole sai ka zo a masallaci kai sallan nan wannan shi ake cewa wani hani ga Allah baiwa ne da ko aka hana mishi wannan saukin sai ya kasance yanzu yana daga cikin masu rigan kowa zuwa masallaci kai da ƙarshe ma sai kasance ɗaya daga cikin ladanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga ba kowane lokaci bane sauki yake zuwa da me da alkhairi yanzu da an masa sauki kun ga da ya haramta makansa alkhairi na kiran sallah da kuma zuwa masallaci wannan shine kenan a takeice abinda wannan hadisi yake nunawa idan ya kasance makaho da baya gani an ce dole sai ya zo masallaci yayi sallah kenan fa min babi aula wanda yake dacewa a ce dole sai ya zo masallaci shine ko wanda yake gani wanda yake lahiya lau wannan shine kenan kenan wannan karin dalili ne akan me akan wajabci na sallata fadil ay salla a cikin jami'i Allah ka bamu ikon kula da wannan bale ce babun fi fadli salatil jama'a babin da yazo game da bayanin falalar salla a cikin jami'i kenan bayan an ce salla a cikin jami'i dole ce yanzu kuma za a gaya maka falalarta abin da yasa za a gaya maka falala shine dan a kwadaitar da kai koda kana da uzuri kai kokarin halarta a cikin me a cikin sallah ta jami'i dan ka samu lada dan ka samu wannan falalar haddathana hafs ibn umar haddathana shu'batu an abi ishaq an abdullah bin abi basir an abi an ubay ibn ka'b qala ubay ibn ka'b yace salla bina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yawman as-subha wata rana manzon Allah ya muna sallar asuba fa qala sai yace ashahidun fulanun wane ya halacci sallah ta asubakin nan qalu la suka ce a'a bai halatta ba bai halarto ba qala sai ce ashahidun fulanun wani shi ma ya halarci sallar asuba qalu la suka ce a'a qala sai ce inna hataini salataini lalle wa'annan sallolin guda biyu afqalu salawati ala almunafiqin sune salloli mafi nauyi mafi wahala ga munafukai shine sallan asuba da sallan la'asar a wata riwayan kuma isha'i walau ya'la walau ta'lamuna ma fihima kuma da kun san abun da ke cikin sallolin nan guda biyu la'atauhuma la'ataitumuhuma da kun zo musu walau habwan 'ala rukabi ko da kuna rarrahe akan abun hawa ma'ana da kun zo musu ko da a ce ba ku iya tahiya sai an dora ku akan wani abu ya kawo ku wa inna saffal awwala kuma lallai sahu na farko ala mithli saffil mala'ika kawan misalin sahun mala'iku ne walau alimtum ma fadilatuhu kuma da kun san falala ta sahun farko labtadartumuhu da kun yi riganganto a wajen shiga sahun wa inna salatar rajuli ma'ar rajuli kuma lallai sallar mutum tare da mutum ma'ana sallar mutum biyu azka ita ta tsarkaka ai afdalu thawaban ita ta yawan lada min salatihi wahdahu daga sallansa shi kadai wa salatuhu ma'ar rajulaini sallansa kuma tare da mutum biyu azka ita ta tsarkaka ita ta lada mai yawa min salatihi ma'ar rajuli daga sallansa tare da mutum guda wa ma kathura duk lokacin da abun jama'a suka yawaita fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala shi yahi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan hadisi me yake nuna muna abin da yake nuna muna shine ashe yana daga cikin alkhairi ka rika kokarin neman masallacin da mutane suka yi yawa domin manzon Allah yace lokacin da mutane suka yi yawa lokacin sallah lokacin lada ta himi ta hiyawaita an gane da kyau ko ashe a angorku ga masallaci guda biyu guda bakin kofar gidanku an gane ko guda kuma bayan gidanku na bayan gidanku ya hijika sosai na kohon gidanku kuma mutane 'yan kaɗan ne idan muka yi aiki da wannan hadisin wanne ya falala a a na baya an gane da kyau ku wannan shine kenan dan saboda manzon Allah yace duk lokacin da jama'a suka hi yawa duk lokacin da lada ta hime lada ta hi yawaita wannan shine kenan kenan kun ga mutanen da za su zo ana zamana a fada lokacin sallah sai a ce a shi ne tafi a yi sallah a nan fadar alhali ga masallaci can ko da sallar ta karɓi sun yi makansu asara an gane da kyau ko wannan shi ne kenan mali ce amma sai dai kada a zo kuma a yi yawan kunhuwar teku ba na ya kasance masallacin na 'yan gargajiya ne ko kuma na yan bidi'a ne ma'ana masallacin ana sallar dai gata nan gata nan suratul fatiha ta kwarara ta ne ake yi ba kan gado ruku'in gashi nan gashi nan an gayi da kyau ko to kun ga wannan kuma yawan ya zama to yawan kunhuwar teku ko kuma yawan kunhuwa ga yawa ba amfani kinan sai an rika lura sai an rika sahara ana dubin bakin gatari ماذا يتي حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا سفيان عن أبي سهل يعني أثمان بن حكيم حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الإشاء في جماعة دون دي صلى الإشاء أتكين جمعي كان كقيام نصف ليلة za a bashi ladar kamar yayi qiyamul laili ta rabin dare wa man sallal isha'a wal fajr fi jama'a wanda ya sallaci kuma isha'i da asuba a cikin jami'i kana ka qiyami lailatin to za a rubuta mishi ladar kamar yayi qiyamul laili kun ji sharadi sai yayi a cikin me a cikin jami'i ashe ba karamar asara mutum yake ma kanshi ba in baya sallah a cikin jami'i wannan shine kenan a takacin wa masu girma ko da a ce a cikin sallar jami'i babu komai sai wannan abin shine ya zo a asar wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutane idan masallata suka yi sallah Allah zai duba zuciyar liman yaga kaka an samu nutsuwa a cikin sallar zuciyar daidai take to dalilin ta liman sai a karbi sauran me sauran mutane idan ta liman shiru ne matsaloli sun yawa labarin zuciya ya yawa to sai a duba a gani cikin mamu na sahun harko dalilin mutum guda sai a karbi sallan gaba daya to yanzu in kai sallah kai kadai kana da tabbacin sallar tayi ashe idan kana sallah a cikin jami'i kamar kana ma kanka wani garantir ne na me kamar kana ma kanka wani lamuni ne na me na karbar sallah ba ta yiwa dai a ce masallaci musulmai a yi sallah a ce an rasa wanda yake da zuciya mai kyau kina wannan shine Allah ka ba mu ikon kula da haka mala yace babu ma jaa fi fadli al-mashi ila salah babin da yazo game da bayanin falalar tahiya takawa al-mashi shine me yake da suna az-zihabu bil arjuli tahiya da qawahu shine al-mashi babu bayani akan falalar takawa da qawahu zuwa sallah حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا wanda yahi nisa yahi nisa daga masallaci shi yahi girman lada حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا سليمان التيمي أن أبا عثمان حدثه عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم أحدا من الناس wani mutum ya kasance wanda ban san ɗai daga cikin mutane ba mimman yusallil qibla min ahlil madina daga cikin masu sallah a alƙibla daga mutanen madina ma'ana daga cikin musulmai a madina aba'ada manzilan wanda gidansa yahi nisa min almasjid daga masallaci min zalika rajul kamar wannan mutunan ma'ana na kasance a madina akwai wani mutum wanda ban san wani da ya kai shi nisan gida ba daga masallaci gidansa ya kowanne gida nisa daga masallaci wa kana la tuhti'uhu salatun fil masjid Allahu akbar kuma tare da wannan babu sallah ko ɗai da take kubuce masa fakultu sai nace masa ma'ana shi kamar sai ga tausansa fakultu sai nace masa law ishtaraita himaran tarkabuhu fi ramda'i waz zulma ai da ka samu ɗan shaki wanda za ka riƙa hawa musamman a lokacin tsananin zahi ar-ramada shine lokacin lokacin da ƙasa take ɗaukan zahi shi ake cewa ar-ramada ma'ana lokacin tsananin zahi wa zulma da kuma lokacin duhun dare faƙala sai ce ma uhibbu anna manzili ina ila jambil masjid aini ba ni son a ce gidana yana kusa ga masallaci ma'ana yana gehen masallaci inda na hutu kawai sai masallaci fanumiyal hadithu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai aka nade labari aka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fanumiya daga annamima ne ko to amma wannan na alkhairi ne ba na sharri ba sai aka kwashe labari aka kai ma manzon Allah fasa'alahu an qawlihi zalika sai manzon Allah ya tambaysa game da wannan magana me yasa kace kai kai so kai baka so gidanka ya zo ya zaman to kusan masallaci shi yasa ko ba jakin ba za ka sai ba dan saboda ka rage nisa sai ya ce aradtu ya rasulullahi an yuktaba li iqbali ila almasjid ya manzon Allah ni ina son ne a rika rubuta mini ladar tahiya ta masallaci wa ruju'i da kuma lada ta dawowa ta ila ahli zuwa ga iyalina idan raja'tu in na dawo faƙala sai manzo Allah ya ce a'taka Allahu zalika kullahu Allah ya baka wannan gaba ɗayansa an taka Allahu jalla wa azza an taka lugace ta mutanen Yaman misali inna a'tainaka al-kautsar akwai riwaya ta zo inna antainaka al-kautsar an gane da kyau ko wannan shine kinan amtaka ma'anar shi dai ataka Allah mabuwayi madaukaki ya baka mahtasabta kullahu ajma dukkanin abun da kai guri gaba dayansa an gane da kyau ko kinan abun da yayi niyya taladar a rubuta masa taka tahiya da komowa manzo Allah yace Allah ya basa rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir gida da nisa amma kuma sallah ba taba kubuce masa ba ya sai shaki ya rika hawa yace a'a shi haka yake so dan yami dan ya tara lada wannan sune suka san daraja aljanna wannan sune suka fahimci fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda wai ladarsa za ta iya isarsa ya shiga ya shiga me ya shiga aljanna ba wai ana nuhin ba me yake suna lada ba ta da tasiri a'a yana nuna ni tsadar aljanna Allah ka ba mu ikon ya haka malici haddathana abu tauba haddathana al-haytham bin humayd an yahya ibn al-haris an al-qasim abi abdurrahman an abi amama anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzo Allah ya ce man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktuba duk wanda ya huta daga gidansa da tsarki zuwa sallah ta farilla fa ajruhu ka ajril haji almuhrim to ladarsa kamar ladar alhaji ne da yake cikin ihraminsa a nan an kwatanta ihrami da arwalla ne domin arwallar haji mecece shine ihrami in kai ihrami za a ce ka ɗaura niyya zuwa hajji idan kai arwalla ka hutu sai a ce ka ɗaura niyya zuwa ina zuwa masallaci to shine sai aka yi aka kamanta shi kenan za a bashi lada kamar ladan mai hajjin da ya yi ihrami wa man kharaja ila tasbihi duha wanda kuma ya huta dan ya je yayi nafilatu duha sallah ta walha la yunhiduhu illa iyyahu ba abin da ya hutosa ya daga sa ya huddusa daga gidansa sai wannan sallar fa ajruhu ka ajril mu'tamiri to ladarsa kamar ladar mai umara ne wa salatun ala athari salatin yin sallah bayan wata sallah la lagwa bainahuma wanda babu wani labarin duniya a tsakani kitabun fi fi illiyina to za a rubuta wata lada ce a cikin illiyin illiyin sunan littafin mutanen kirki ne innal abrara lafi illiyin an gane da kyau ko ma'ana wannan hadisi yana bayani na falala ta taka zuwa masallaci za a rubuta maka ladar ka wanda ya ihrami zuwa aikin hajji in nafila ce kuma za a rubuta maka ladar ka wanda ya ihrami zuwa umara مالك حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة سلر متون أتكين جماعة تزيد على صلاته في بيته تنا كاروا أكن سلر سأجدنسا معنى أوجل لادة لادر تنا كاروا وصلاته في سوقه da kuma sallarsa a kasuwarsa 25 na daraja daraja 25 wa zalika bi anna ahadakum wannan kuma zai samu ne idan ɗayanku idan tawadda yayi arwalla fa ahsana alwudu sai kyautata arwallar wa atal masjid yazo masallaci la yuridu illa sala kuma babu abin da yake nuhi da ya huto sai sallah wala yanhazuhu illa sala kun babu abin da ya tadosa sai sallar lam yakhtu khutwatan babu wata taka da zai takawa illa rufi alahu biha daraja face an ɗaukaka darajarsa da ita wa hutta anhu biha khati'a kuma an kankare masa zunubi ɗai da ita hatta yadkhula almasjid har sai ya shiga masallaci fa idza dakhala almasjida idan ya shiga a masallaci kana fi salatin to zai kasance kamar yana cikin sallah ne ma'ana za a rubuta masa ladar kamar yana cikin sallah ne ma kanati salatu hiya tahbisuhu matukar sallar ce yake jira an gane da kyau ko kawai misali mu anan yanzu ba muna jiran lokacin sallar isha'i ba to ana rubuta muna ladan kawar muna cikin sallar menene kawai muna cikin sallah ne bayan wannan kun mun zo muna sauraron hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wannan kuma wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafathum al-mala'ika an gaye da kyau ko wa zakarahumullahu fi man indahu falala guda biyar ba inda zaka samun ta sai irin wannan zaman da zaka yi bayan wannan wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum mala'iku suna addu'a akan ɗayanku ma da mafi majalisihi alladhi salla fihi matukar yana zamne a wurin da yayi sallan ya kuluna suna cewa Allahumma ghfir lahu ya Allah ka gafarta masa Allahumma arhamhu ya Allah ka ji kansa Allahumma tub alaihi ya Allah ka karbi tubansa ma lam yu'dhi fihi matukar bai cutar da wani ba a wurin a wurin zaman nan da yake أو يحدث فيه كوكما بي حدثي با معنى أرولا تاسا بتكاري با حدثنا محمد بن عيسى حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في جماعة سلا أتكين جمعي تعدل خمسا وعشرين صلاة تنا ديدي دسلا قو أشرين دبير fa'iza sallaha fi falatin amma idan ya sallace ta a cikin wani daji kuma a cikin jam'in fa'atamma ruku'aha ya cika ruku'inta wa sujudaha da sujadarta balagat hamsi na salatan za ta kai ladar sallah hamsin nan an bambanta sallah a jam'i a cikin daji da sallah a jam'i a cikin gari ne an bambanta cewa sallah a cikin daji a cikin jam'i ta hilada don saboda ita a cikin daji ba dole ba ne ku yi me ku yi jam'i amma a cikin gari dole ne sai kun yi me sai kun yi jam'i to shi yasa waccan da ba dole ba ne amma kuka tilasta ma kanku sai aka ƙara muku me aka ƙara muku lada shi da abin da yake nuhi قال أبو داود قال عبد الواحد بن زياد في حديثه في, في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاة سلر متون أتكم فللر داجي تضاعف على صلاته في الجماعة أنا للين كاتا أكن سلر سأتكين جمعي نجري وساق الحديث سيكرار سورا حديثي أتكتن أوما سجل ما wannan hadisan suna nuna mana falala ta me yake da suna taka zuwa masallaci da kuma jiran sallah bayan an kare wata sallah da kuma me yake da suna ƙoƙarin me yake da suna zamnawa bayan an kare sallah da ƙoƙarin yin nafila bayan an kare sallah wannan duka suna daga cikin abubuwan da za su iya tara ma mutum lada mai yawa a ranar alkiyama domin su da yawa nake cewa kada ka taɓa ganin aikin da kake na alkhairi ya yi yawa domin baka san iya adadin haƙƙin da yake a wuyanka ba baka san iya adadin haƙƙin da yake a wuyanka ba kuma haƙƙi shi dole za a biya sa a ranar alkiyama kuma da me ake biyan haƙƙin da kuɗi ake biya da me ake biya da lada yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim Allah madaukakin sarki ya dawo da mu akan bauta zuwa gare sa inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta muna da ƙarshe muna sanarwar cewa insha Allahu sakamakon balaguro da Sheikh Suleiman ya yi majalisinsa na Riyadu Salihin don saboda kada majalisin ya zamanto haka a banza za mu ci gaba da karatu sunan da abi Dawud a majalisin musan ko an gane da kyau ba kenan sai kasance sau uku muke karatu sunan da abi Dawud har zuwa dawowar malam kenan mun ƙara ranar litinin insha Allah marmakon a zo da riyadu salihin sai a ƙara zuwa da mi na littafin sunan abi dawud insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله